أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله أكرم دار العظيم السلام عليكم من دعوكم كراتمنا دوسة مائكي صلى الله عليه وآله وسلم زمانا عشرين دا na da tara kuma za mu tashi a cikin littafi ana ji a cikin littafin wato tarihu hawadisul ahwal annabawiyya wanda yake talifin Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki al-Hasani al-Makki rahimahullahu ta'ala za mu tashi daidai sabhadi da ke hadamuhu wa ba'du ashabil waza'if wato baka taba ganin tsari kamar na musulunci ba baka taba ganin tsari kamar na za su ba su ba zalunci ne rashin adalci ne a rika danganta musulunci rashin tsari in ku ne al'adar ku ba ku da tsari in sunan ku Hausawa in sunan ku Fulani in sunan ku bare bari ko Kanuri ko Kambari ko mawani ne to dan Allah rashin tsari nan naku ne ba na musulunci ba ne in ma yarbawa ne ku kai ko ma larabawa ne rashin tsarin ba na musulunci ba ne amma ba taɓa mai tsari kamar annabin ba shi ne annabi da ya zo bayan annabawa dubu ɗari da dubu ashirin da dubu shi ne mursali da ya zo bayan ɗari uku da sha biyu ba za ka iya lissafo hadiman sauran ba kuma ba ba su da su ba ne ana ji na farko ba zai yi a ji amo na wani halitta kamar na manzon Allah ba ba zai yi a ji amo na hajimin wani annabi kamar na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai yi aji labari cikakke da tafasil na wani rayuwar wani ta halitta ko ya ta hasku kamar na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka sai zama dole nashin za a fiji a kan na kowa da yake nan na biyu kuma tsare-tsaren a nan za mu karanta mu ga wani ma bai shiga yakin wani wato abubuwan da biyanci da ma ba su gama tsara ba kowa za a gaya masa irin nau'in hidimar da yake shi za a ce khadamuhu wannan yana cikin ismin jami'in da yake ba da mamaki wato hadim shine mufradinsa jami kuwa ce hadam ko kuddam ana ana ganewa ko hadama to ubadu ashabil wazayif da kuma waɗansu waɗanda suka keɓantu da wasu ayyuka na hidimomi da ya shafi na annabi sallallahu alaihi aiki na yau da gobe wazaif jam'u wazifati daga na ka samu wazifa tunda zama ne irin na gandu kuma yau sai an yi gobe ma an sake jibi an sake sai ta zama wazifa daga na ke ɗaukar sana'a ma wazifa me tunda yau da gobe aiki ne na gandu kuma ake taruwa a yi aikin gwamnati ko na wace wazifa ma'aikaci a cewa muwazzaf na ta hanci wazzafa a ɗauke shi aiki misali yawwa yace na farko a rasul malik shi yafi shahara sayyidina anas wa ma adraka man anas ibn malik anas ibn malik Allah ya kara masa yarda a lokacin da Rasulullah sai zo Madina mahaifin shi yana cikin wanda suka bar gari a lokacin shi maliku din nan bai gane bai ido da Nabi sallallahu alaihi wasallam ba amma shi Anas yana wajen mahaifiyarsa musulai to tunda ya tafi babu aure bayan ta idda ta musulunta wanda zo neman auren ta sunansa Abu Talha al-Ansari Abu Talha ne da kuka sani radiyallahu ta'ala anhu arda yace a ummu ummu Sulaim yaya kin san daman na tun can can da tun a baya ma lokacin ma da baki da aure ina cikin manema kuma yanzu tukunna ne ma zan bayar a sadaki zinare ko azurfa dan na san kuma ta wurin zinare da azurfa cikin wata ina zinare na ya canja ba don na yaran nake magana ba da ya yake wallahi a ya ce a yanzu sadaki na ya girbi zinari ya girbi azurfa ka san me sadaki na ce ake ka musulunta shi ne sadaki na da bai musulunta ba lokaci ka taɓa ganin sadaki mai tsada kamar yan tomijin daga wuta zuwa aljan ai shi aka biya sadaki haka ne ka musulunta sai dai karɓa ya musulunta wannan musulunci shine sadakin aurenta radiyallahu ta'ala anha wannan baiwar Allah ana kawo annabi sallallahu alaihi hadiya farkon dawan sa Madina kuma mai akuya ya kawo ko mai nono ko mai abinci ko mai kaza mai kaza duk kowa ya kawo abin da iya kawo ita dan da ta fi so a ƴaƴanta shine Anas bin Malik ta dauko ci ya sallah ana kawo maka cututtuka ni wannan dan shi na baka shi hadiya ya zama hadiminka har ya tsawon rayuwarsa hudullah annabi ya sa hannunsa mai girma kan ana sai masa addu'a Allahumma barik lahu fi umri wa akfir ma lahu wa walada wa adkhilhu aljanna Allah ka albarkaci rayuwarsa ka yawaita ‘ya'yansa da dukiyarsa Allah ka sashi aljanna. Anas da yake ba da wannan labarin lokacin shekarunsu sun kai wajen ɗari, kusan ɗari a ɗari. A lokacin da yake ba mu labarin yadda aka kyautar da shi wa manzan Allah, ya tsufa kucub a Iraq. A lokacin an zo neman fatawa za a ce ina ragowar mazajen jiya, ina ragowar mazan jiya, ina ragowar da suka ga annabi. In an zo sai ce salu maulana al-Hassan ku tambayi Hassan al-Basri tabi'i ne ba ana ana zuwa Hassan al-Basri ya rasu ya tashi ka 110 wanda tsakanin su da Anas dan Malik din bayan ta a rasuwan ma amma an zo da yake su sahabbai fa wallahi ma su ila ahadin an shay'in illa wadda law anna ahahu kafahu munatal ijaba au kama qalu ba wanda ake tambaya fatawa cikin siyasa da amma dan uwansa ya amsa fatawa a maimakon shi yadda suka saba da mu a yau ana kwalliya ana rigirgin amsa fatawa ana ganewa da da bugun kirji da sauransu to su saboda warau da tsoron cewa kar mutum Allah ya tashi shi ya ba da fatawan ne yace masa Allahu azina lakum am alallahi tabtaruna Allah ya ce to na ji ka ba da fatawa ne makona ka yi sanin a maimakona, ka buga staffi a maimakona, ni na aike ka ko kage ka mu? Kai ba ka san me bata ba, me signature ne a maimakon Allah ya buga stamfi ya miƙa yake hukunci ba? Ibn Qayyim Jauziya Allah ya ƙara masa da rahama a littafin sa mashhuri da yake kira Ilamul Muwaqqi'i an Rabbil Alamin sanar da masu yin signing a maimakon Allah a maimakon ubangijin talibai ke za alƙali hukunci a kanka dole shukar ka zama bound by the verdict ko kuma ce pronouncement na kotu ko judgment na kotu haka ne sabanin mai bada fatawa shi gwan ya baka wata makana ina aka nemi na malama ne kaji na suka yi amfani amma ta za ta ci tsawon kwana ai shi gwan gana alƙali iya wanda aka hukunci a gaban shi su ne kawai an gane da dimension na kowanne da implication na kowanne yawwa to wannan shine muhimmi To, sai dina Anas ya ce, To, addu'an da nisar sai mun duka na gani, ga yau na yi tsawon kwana, na nufi kusan wajen shiga a ɗari. Ga shi yara na tsakaniya da jikoki ce ya bi sai lokacin za su kai kusan ɗari su ma. A dukiya kuma ce bai san yawan dukiya su a lokacin. To, ya ce na ragowar kuma shiga aljanna, shi ma insha Allah ina jira. Yadda nisar sai mun Allah zai karɓa insha Allah. Wannan shi da sai dina Anas ɗan Malik. yana cikin ƙarshen sahabbai a rasuwa a Iraq ana iya cewa kusan shine akhiru sahabati mautan ko kusa da nan a ƙasar Iraq a ƙasar Madina haka suka raba ƙasar Yaman ƙasar Hijaz a Hijaz generally Abu Tufayl Amir ibn Wasila shine akhiru sahabati mautan to da aka kididdige sai aka samu shi a wannan sayyidina Amir dan Wasila abu tufai shi ne kusan magana ya firin jai shi ne asiruhun mautan ya mutu ya da shiga ɗari daidai a makka yana cewa na ga manzon Allah wallahi yau ban san wanda ya gan shi mai rai ba wannan ya tsufa har ya sunkuya to to saboda almajiran su ma a lokacin irin su Abdullahi bin Kasir al-Makki malamin kira na Makka ya faru su ya tafi kai 120 ne ba shi da ake sabu Timothy din tsakanin su shiga shi yana tabi wanda ya koyi kira wajen Abdullahi dan Abbas ne cikin malaman kira guda goma guda bakwai din ma Ibn Kasir al-Makki yana cikin shine karin Makka ko yadda na fi madani na Madina to anyway daga shi sai hindu da asma'u hindu nan namiji ne asma'u ma namiji ne ana ji ko ibna harisata hindu dan harisata da asma'u dan harisata baban su daya suna cikin hadiman manzo sallallahu alaihi wasallam sai rabi'atu ibn rabi'atu ibn ka'ab dukan su al-aslamiyun waɗannan duka da aka lissafa aslamiyun ne ana ji da Abdullahi Masudi Allah ya kara masa yarda shi ka an sai yana cikin muhajirai ko da sayyidina Ubatu ibn Amir shi ma yana cikin muhajirai sai Bilal dan Rabahin al-Habashi radiyallahu ta'ala anhu rabbahu kabarin sai yana na Sham babban masallaci aka gina Masjid Bilal a cikin Allah ya karbi ransa radiyallahu anhu da Sadu mawla Abi Bakr wannan shi baran Abubakar ne ba da shi yana yi wa hidima mu sallallahu alaihi wasallam sai Zuma Mahmud sai abu zarrin algifari yana cikin shi ma hadimai sai aimanu ɗan ummu aimana an tuna ummu aimana ummi ba da ummi barakal habashiya to ai ummu aimana ba wai alku ba wai lakabi bane a a su da gasken ta haifi aimanu ta to ana ji ko akwai bukair dan shaddaq allaifi akwai abu zarrin algifari akwai ummu aimana barakal habashiya ɗanta Aimanu, ɗan Ummu Aimana. Bai munasaba, Ummu Aiman na ce muku, shi kaga annabi ya gaji shi wajen babansa, shi Aiman, da shi da uwar tasa Ummu Aiman. Ya gaje shi babansa ya tana Abdullahi. Ma'ana gadon uwar ya sa gadon ɗa, kasan shi bauta ta uwa yake yi, ba ta uba ba. Ka gane? Idan aka ce baiwar mutum ta yi aure wani waje ya ba da ita ta yi aure wani waje wani ɗaya ya aure ta ba shi ne sa ɗaka da ita ba ya aure da ta ma wani ɗa to hukuncin fa shi ne fa duk ƴaƴan wannan ɗan ba ƴaƴa ba ne bayi shi yasa ƙur'ani ba ya hana irin wannan auren ɗaya ya aure baiwa sai in ya rasa yadda zai ya ce ومن لم ينكر مساعد الموت فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المسلم ذلك ما كشا anta minkum daga tun da yace wa manas minkum daulan yana magana auren bayi da ya aure bai ba ana ji ko yana cikin auren da ba a haramta ba amma makaruhi to shi aiman yana cikin hadima da sura za ga mutane suna ta cikin wai strange name first to name their children by that name za ga mutum ya kira ka tambaye ka ya ga maka sunan wata fulawa ko wani simsim ko wani wai sunan ya man daɗi yana so ya sa wa ɗansa amma dan Allah yana so ga musu fasaran suna kai ka ce dole ga sunan masu kyau ga sunan manzo sallallahu alaihi da yawa ga sunan sahabbai da yawa ga sunaye da yawa a bakin sunayen ma har yanzu ba mu exhaustin sunan sahabi dubu ɗari da suka ga manzon Allah dukkan yanzu sunayen da musulmi ke kiran yayansu da shi na son gawa wallahi ba a kira abin da ya kai ba na jin an kira sunan da ya kai na sahabi dubu talatin ko arba'in a cikin dubu ɗari da suka ga manzon Allah za ga kewayawa cikin sunaye kaɗa kai da aka gaji ba kutsa aka natsa sunan sunan sauran sababbin ba saboda ba san su ba ana sai ana ta kalin sunan fulawa da sunan abin nan ganye ko wani saboda me saboda ya samu wani suna bako za ga wani aka sa aiman ko amma ga ai bakon suna ne ba fa yasa shi ba ko yana cikin sababbin sunayen amma sunan sahabi manzo Allah sallallahu alaihi ne baran sa ne ma a hajjin sa ne ana ganewa dan ummu aiman sai akwai aslau akwai asla ibn sharikin akwai muhajir maula ummi salama akwai muhajir wanda shi bara ne ga ummu salama mata annabi sallallahu alaihi wasallam ummu salama ita ce hindu bintu abi umayyah al-makhzumiyya eh akwai nu'aymu dan rabi'at al-aslami akwai abul hamra alkunyarsa kenan sunansa hilal ibn al-harith akwai abu sami sunansa waisu mu iyad sunansa iyad wannan maza ke a mata kuma akwai ita baraka ummu aymana alhabashiya walidatu usama bin zaid na'am mahaifiyar usama bin zaid ita ce da ta annabi sallallahu alaihi ya gaje ta wajen babansa abdullahi na'am shi yasa annabi na girma mace matuƙa yakan tashi ta har gidanta a Madina sallallahu alaihi wasallam ta taba ya zo ta rana Allahu sallallahu alaihi wasallam ita wata yana azumin nafila ba ta musu abinci ta kawo to tana so to ita akwai girma nan daban da annabi ke bata sha ita kadai ta taba ganin annabi a shekarunsa a ce shekara tana hadima baiwar babansa ne tana tare da maman shi mahaifiyarsa da Amina har aka haife shi ta goye shi ka gani lokacin da aka je Madina da mahaifiyarsa ita ta dawo da shi Madina to yana bata wannan girman sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya tsawaita kwananta har Annabi sallallahu alaihi ya rasu mata da rai ba ta ga aiwarsa kuma ta ga wafatin so yana yana girmama ta so da yazo alaihi salatu wasallam ta kawo binci to ka san shi a da dabi'a daya in abinci bai farba ko ya mar ba a gani tsabancin halin manzala bai ta wace abu kaza da mun yana shahu ma aba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aman qattun in ishtahu akalahu wa illa tarakahu in yayi mare ci bai bishi kin ba zai ma ce yayi yaji da yawa yayi barkono ko kun sa tsani da yawa ko kuma man gyaɗan irin mai tada ulsa ne bai complain sai dai shiru sallallahu alaihi wasallam so da aka kawo alaihi salatu wasallam sai bai ci bato bata ji daɗi ba irin tana nuna ya ci mana sun sabu zuwa shi ne na mai sa take ji tana jin suka ce ita kare take wa annabi wannan ce kamar za ta yi tilas irin to ya ci abinci ba ya zai ya ba zai ci ba saboda yadda annabi yake wato annabi babba ne to bayan ta akwai kaulatu wata ce ce jaddatu hafs kakan hafsu ana jigo akwai salma ita ce ummu rafi da abi rafi mun bada abu rafi a baya to sai akwai mata sa ummu rafi abu rafi maula rasulullah ummu rafi ita ma maulatu rasulullah eh akwai maimunatu bint sa'ad ba maimunatu bint al-haris matarsa ba wannan bintu Sa'ad akwai ummu iyash ita ko wannan maulatu ruqayya bara ce ta sai da ruqayya yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam to sai ta zama cikin hadimai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to su waye kuma gwararan mazaje a gaba wanda in za a je yaki in yi tunkaro su ne zagage da takofi a gaba da da taron duk wani wanda ya yi to na farko wa kana yadribul anaka bayna yadayhi ali ibn abi talib wa zubair ibn al-awam wal miqdad ibn amr wa muhammad ibn maslama wa asim ibn thabit wa dhahak ibn sufyan waɗannan mazaje da kaji su ne masu riƙe da takubba a gabansu in za a fita daga wanda duk wani wanda ya kawo rawan kai ya zo zai tinkari inda annabi kito ya shirya da su tukunna su sa kau da shi in ya je can ya yi bayani ana ganewa sai sun gama da shi kowaye ya tunkaro inda annabi yake wato Allah yana ba annabinsa kariya ko ba mutane su waɗannan su ake nema daraja da lada su masu kariya masu rikin takubban nan su Allah ke su ya karrama ya girmama su ma sun samu sharafi na ba annabi kariya amma da Allah bujojin sai na ya ba mu labari mana shi da kansa radiyallahu ta'ala nu azahu wa karrama wajhahu yake ce mana ne kunna idza haniya al-waqis washtadda al-harb ittaqayna bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fama kana ahadun minna aqraba ila al-adwi min duk lokacin da wuri yayi wuri daga ta tafasa yake wallahi mu da ake cewa muna gaba gaba mu ne masu bada kariya to komawa ba annabi muke mu rika kare kanmu da shi mu rika tura shi gaba gaba ittaqaina wallahi sai dai mu mu latse ba da in wuri ya daidaita sannan zai fito mu ci gaba da yadda muke da sai na da muhajirai kenan ko kaga shi aka sa a farko nan da Allah mu koma lansaru alansaru akwai ni kasun gumin jarumi wanda sai Namaru ya yi doka a kansa musamman saboda jarumtarsa na wuce iyaka shi jarumtarsa ba ta neman nasara ba na neman shahada ya fi kwaɗayin shahada a kan nasara sai Namaru ya yi doka mai ƙarfi daga yau bai yadda ba shi komanda yaƙi ba don ba mai dawa da shi in aka ba shi komanda zai dama majubi majubi ne shi jazbansa ba wai irin namu a masallaci ba a wurin mutuwa yake jazba a wurin inda ya ga takobi za a yi kisa nan ne jazbar take tashi kaga wannan shi ne muke kira madarar jazba ba kumfan jazba ba ana ni madararta ne ba kumfa ba saboda shi bai tashi makar jazban da tashi sai ya ga da gaske lahira za a kai shi lokacin zai daɗa jazban cewa da an je filin yaƙi sunansa barau ɗan mali da an je filin yaƙi ana ji in yi kuruwa ce Allah kaga majuri kenan ko in ce Allah zumar janna daman shi da ya ce Allah to sai kun shiga aljanna Allah zumar janna da ya ce Allah to koma aljanna aka bude a wurin afilin daga shi ke kuma zai bayan saurari kwa ba ragowar du'a ce a baya sai na mu ce to wannan a rika sa shi karkashin komanda mai karfi komanda ya rika ba shi kumanni tunda dole a bi komanda mana ba amiri fakada ba ni mana ba ni fakada ba Allah wanda bi komanda na ya bi ni wanda bi ni ya bi Allah da haka sai Umar ya sa doka a daina bashi To shi ma da muka koma wurin barawu, barawu an ce kai ma kasun gumin jarumi Umar ya sa doka ya yace wallahi ni ma magana abin zan nan ta muku. Kunna idza hanil wajis wa ittaq wa shadala ittaq ina bi rasul sallallahu alaihi wasallam. kana ahad minna aqraba ila al-aziz. Ba wanda ya kai shi kusa da makiya. Wannan kuma kafin su faɗa ma an yi abu ne. Daga nasarakumullahu fi mawatina kathiratin. Ana gane bi ma'ana fi ma'arika kathiratin. daga ma'araka ana gani musamman wa alal akhaf yace wa yawma hunayn iz ajabatkum kasratukum falan tumin akun shay'an lokacin da wani sahabi yake biyawa wani tabi alqur'ani ka san sun zo darasin qur'ani ba irin namu na gaddawa na na yanzu bane za a yi haddada fasara da sababin nuzuli da komai in aka ce ma ga sahabi ma haddaci to karka dauka kawai zai rera ma kira'a ne duk abin da yake dangane da ayar in baka yi sa ba hatta da rana ta sauka ko da daddare ya haɗa a wurin tafiya ko a zaman gida dan mas'ud ke ce mana a cikin kogo ya karbi sultan mursalati a nan manzon Allah yana kiwon nan yana kora dabbobi ana nema ya ce anan ya karba ka annabi ba ya fice yana shirin fice zai tafi hijira anan ya karbe ta aya 50 dan ya sharaf so da ya zo karban wannan surutu to ba shi wannan bawan Allah ta da aka zo da aka zo laqad nasarakum Allah fi mu'adina kathiratin eh wa yawma hunain iz ajabatkum kasratukum eh falam tugni ankum shay'an eh ana ji da kada alaikum al-abd marhabat thumma wallaytum munbirina sai ta aka maka Allah tsaya ina tambaya ga nan Allah tuna magana Allah kike ga muku eh ga nan Allah ta kun gudu a hunain ya akai ne wallahi me muka ce sai kuwa annabi ya fara fitarwa yace fa wallahi wallahi ma walla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abadan annabi tsaya wai bal shi nufan inda makiyan ma suke yana anan nabiyyu la kadhib annabi abdul muttalib an da qur'ani yace mun gudu ya faɗi gaskiya in ji mana sabi da wallahi daga ce mun gudu yadda qur'ani yace mun gudu mun gudu abin da ya rikita da annabi da wuce mutum goma ba amma shi nufin ma inda kafiran suke yi shi ya ce abbas ya kira mu daga baya ya kwana kira aka kira su ya ala shajara na lokaci ko Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasr al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi dalil subhanallahi wa bihamdihi assalamu alaikum